بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a wannan yammaci na ranar litinin sha bakwai ga watan juma'a saniya hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ne daidai da biyu ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da bakwai a wannan haduwa ta mu ta sati sati cikin karatun littafin qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila wallafar shaykhul islam ahmad ibn abd al halim ibn abd salam ibn taymiyyah al harrani al dimashqi wanda ya rasu shekarar hijira tana 728 a darasinmu na goma sha tara a darasinmu na goma sha tara dan ba manta ba ibu taymiya ya dauko ta gabar magana akan cewa tambayar wani wani Allah tambayar wani mahaluki wani al'amari na duniya roƙon shi wani abu na duniya wannan ba abu ne da yake wajibi akan kowa akan kowa ba ba abu ne da yake wajibi akan mutum mutum ya yi roƙo ba kai ba ma mustahabbi bane abinda aka umarci mutum ya roƙi Allah madaukakin sarki shi kadai ya yi kwaɗayi a wajen Allah shi kadai ya dogara da Allah shi kadai asali an haramta roƙon wani ba Allah ba ana halatta roƙo ne saboda larura kamar yadda ya zo cikin ruwayoyi daban-daban na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ayoyi da dama sun zo kamar yadda hadisai sahihai na manzo sallallahu alaihi wa sallama sun zo suna nuna cewa Allah shi kadai ake roƙo ba a roƙon waninsa fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fas'alillah to akan wannan gaba dai yake magana har yanzu yace wa fi sahih muslim an awf ibn malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam baya'a ta'ifatan min ashabihi wa atarra ilayhim kalimatan khafiyatan alla tas'alu an-nasa shay'a yace ya zo cikin littafi ingantacce na Imam Muslim daga sahabin nan Auf dan Malik Allah ya kara masa yarda yace Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi mubaya'a da wasu jama'a daga cikin sahabbansa sai ya suturta musu wata kalma a ɓoye ma'ana ya rada musu wata kalma a ɓoye abinda kalmar take cewa Allah tas'alun nasa shay'an kada ku roƙi mutane kowane irin abu shay'an na kira fi siyaqin nan yi mufidul umum kada ku roƙi mutane kowane irin abu kana au wannan sahabi au ibn malik yace fala qad ra'aytu ba'da ulaika an-nafar na ga wasu daga cikin wannan jama'a da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rada wa waccan magana yasbuqu sawtu min ahadihim bulala ɗayan su ta kan faɗi daga hannunta bala ya kulu li ahadin amma ba zai ce ma kowa ba na wuni iya wuni ɗanin bulalan nan domin ya cika wannan mubaya'a da ya yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama na cewa kada ya roƙi wani abu daga wajen wani kada ya tambayi wani abu daga wani mahaluki saboda ka ta bulalarsa idan ta faɗi yana kan abun hawansa kan dokinsa ko raƙuminsa ba zai ce ba na ƙasa da shi ba mai komin bulalar nan yana ga idan ya haka kamar ya warware waccan mubaya'a da yawa ma'aiki sallallahu alaihi a cikin sahihaini littafai biyu ingantattu na bukhari da muslim daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yadkhulu min ummati jannata sab'una alfan bighairi hisab mutane saba'in a dubu saba'in daga cikin al'umma ta za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da an yi musu bincike ba kuma ya ce hum allazina la yastarquna su ne wanda ba sa neman a yi musu rufiya wala yaktawuna ba ta neman a yi musu lalat wala yatatayyaruna ba ta canfi da tsuntsaye wa ala rabbihim yatawakkaluna ga Allah ubangijin su kadai suke dogara manzo sallallahu alaihi wa sallam yace waɗannan masu irin wannan siffa mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ibnu taymiya yake fama da haula'i manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yabi waɗannan mutanen bi annahum la yastarquna ba ta neman ayi musu rubiya ai la yaqlubuna min ahadin an yarqiyahum ba ta neman wani daga cikin halitta daga cikin jama'a cewa ayi musu rubiya wa rubiyatu min jinsi du'a'i rubiya kuwa ai jinsi ne na addu'a fala yatlubuna min ahadin dalika amma duk da haka ba ta cewa wani ya yi su manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yabo waɗannan ya kuma ce wannan irin nau'i na jama'a na al'umma ta za su shiga aljanna ba tare da Allah ya musu hisabi ba ya tabbata cikin littafin jami'u tirmidhi da littafin musnad da imamu ahmad da sahih ibn hibban da wasu littafai daban daga hadisin al-mughira ibn shu'ba yace ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man tawa aw istarqa faqad bari'a min at-tawakkul wanda duk ya nemi a yi masa lalas ko ya nemi a yi masa rukuya to ya yi ban kwana da tawakkali wannan hadisin na mugira ibn shu'ba ya yi daidai da wancan hadisin na abdullahi dan abbas la yastarquna wa la yaktawuna man iktawa aw istarqa faqad bari'a min at-tawakkul wannan kuma yace waɗannan ba sa yin haka wa ala rabbihim yatawakkalu da ya nuna maka kenan masu yin wancan ba a lissafta su daga cikin almutawakkiluna wannan hadisi abin da yake nunawa cewa yana daga cikin tamamin dogaro ga Allah duk da kasancewar ka nemi a yi maka rukuya ya halatta ja'izun ya halatta ka ce a yi maka rukuya to amma kuma makaruni abu yana iya zama ja'izi ya zama makaruni ko bai yiwa abinda ba zai yiwu ba ba za a ce mustahabi ba kuma makaru amma ja'izi zai iya zama makaru ya halatta amma ba a so kai haka din ba kama a ce makaru ne ba mustahabi ba ja'izi ne ba mustahabi ba an halatta maka amma ba a kwadaitar da kai akan yin hakan ba shine ma'anar makaru an halatta maka yi amma ba a kwadaitar maka ba shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi bai nema ba amma an yi masa jibril ya yi masa ko bai masa ba ya yi masa lokacin da ba shi da lafiya yana yi wa kansa yayin da ya kai wani matsayin da ba zai iya yi wa kansa ba sai da tuna aisha ta yi masa amma shi yasa ta ashe mara lafiya in aka kwashe shi langa-langa aka kai shi gurin rukuya dan ya yi masa rukuya kada a ce ya nema wannan ba shine nema ba amma haka in ya ci in ya fara cewa a kawo mai rubiya ina mai rubiyar nan wannan ya nema an gane ko saboda haka in mai rubiyar ne ya kawo kanta to dan ka kyale shi yayi wannan ba a cewa ka nema ya zo zai yi alheri bai kamata ka ka kushe shi ba ka gane shi domin da ranar ya zo zai yi rubiya din kace a malam da ka ni ba da son wannan abu naka ka gane shi kuma manzo Allah ne yace bani saba'ar yanfa ahu kal yanfa'al da aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam game da rukuya yace wanda zai iya amfana da dan ruwansa yayi masa rukuya ya je yi to saboda haka ya taso da karfin gwiwarsa yana ga zai cika wani umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka gode shi kaga ba zai ji dadi ba sannan kuma yana kwadayi ya samu lada dan ka ba shi damar ya samu wannan lada ka bar shi ya rubuyarsa wannan babu komai ba a cewa ka shiga cikin wanda ya yi ban kwana da tawakkali an gane ko saboda haka kada wani ya zo ya ce to ai an yi wa manzon Allah ma yaya za a ce wanda aka yi wa rukuya ya yi ban kwana da tawakkali ba haka aka ce ba cewa aka wanda ya nemi a yi masa amma wanda aka zo aka yi masa ba tare da ya nema ba wannan ba a cewa shi yana daga cikin waɗanda suke yashtar kuna suna yin rukuya kama da ha'ula'i ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya yabi waɗannan jama'a da annahum la yastarquna da cewa ba ta neman a yi musu tofi ai la yatlubuna min ahadin an yarqiyahum ba ta neman tofi ko tawaida daga wani daga cikin halitta war ruqyatu min jinsi du'a la shi kuwa ruqya tana daga cikin jinsin addu'a fala yatlubuna min ahadin dalika amma duk da wannan ba ta cewa wani ya yi musu wa qadru wiya shi wannan hadisi na ibnu abbas an ruwaito shi ta wata siga ta wata salsalar fi a cikinsa wala yarquna ba ta yin tofi wala ba ta yin wani to wannan kalmar ibnu taymiya ya ce wa huwa ghalabun wannan karin lafazin wala yarquna kuskure ne duk da cewa muslim ya fitar da wannan lafazi din ya fitar da wannan lafazi din amma duk da haka ibn taymiya ya ce kuskure ne domin dukkan waɗanda suka rawaito shi wannan wannan hadisi na abdullahi dan abbas ba su zo da wannan karin wala yarquna ba sai sa'id ibn mansur sahib sunan sa'id ibn mansur al-qurasani a cikin ruwaya sani ya ƙara da wannan lafazi don haka malamai suka ce ya saba wa sauran marwaita wannan hadisin ba su zo da wannan lafazin ba sannan shi hadisin bayan an ruwaito shi daga ibnu abbas an ruwaito shi daga ibnu mas'ud an ruwaito shi daga imran ibn husayn amma dukkan wannan waɗannan sahabbai a ruwayoyin su babu ƙarin walayar ku wanda yake nuna maka cewa lafazin walayar kuna bai inganta ba kuma shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ai yayi ma wasu tofi yayi wa mutane da dama tofi kuma ya ya kwadaitar aje ayi tofi ya kuma zai kwadaitar aje ayi ta yin abin da ba a samu ba abin da yake kore tawakkali to shi ne ibnu taymiya yake cewa fa inna ruqyahum li ghayrihim wa li anfusihim hasana kayi ma wani ruqya ko kayi wa kanka wato kayi ma wani tofi ko ka yi wa kanka tofi wannan kyakkyawan aiki ne idan ka yi wa kanka kana addu'a ne idan ka yi wa wani kana amfanar da dan uwanka ne dukkan waɗannan ayyuka ne da Allah zai baka lada a kansu wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama kuma shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya rike nafsahu wa ghayrahu yana yi wa kansa tofi yana yi wa jama'a tofi yana yi wa kansa kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi rashin lafiya yana karanta wa kansa al-mu'awwidat al-mu'awwidat yana nufin kul huwallahu da al-mu'awwidatayn da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas yakan karanta ya toma a hannu ya shafa jikinsa tace yayin da tsanaci cuta ta yi tsanani gare shi na kasance ni nake karantawa sai in shafi sai in shafa abin nan sai in shafa addu'a kuma da hannunsa wato zan karanta sai kuma in kama hannunsa in shafa shi wato a jikinsa domin albarkar da take tattare da hannunsa kuma yayi wa waninsa addu'a kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan ya ziyarci mara lafiya yakan masa addu'a yace azhidil ba'sa rabban nas ishfi anta shafi لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا أبنجي كبار لا فيها كيف أبنجي متاني كبار وركا دون كان مبايد وركا باب مبايد وركا سيكي وركا وركا كيتشي وركا وركا شيء باتا مرم وانت تتاجي ya kasance yana yin wannan tofi ga duk wanda ya ziyarta mara lafiya yakan yi masa wannan addu'a to kaga idan an ce baya ba a addu'a binan waɗanda suke tawakkali ba ta tofi ta ga ya za a yi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama al'adar ta ce idan ya ziyarci mara lafiya yi wannan kuma yana yi wa Hassan da Hussein addu'a ya ce u'idu kuma bi kalimatin lahi tamma min min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ina nema muku tsarin Allah da kalmominsa cikakku daga dukkan wani shaidan da kuma dukkan wasu kwankwamai da kuma dukkan wani mai kambun baka yakan yi ma Hassan da Hussein irin wannan addu'a haka ya kasance yana yi walam ya kun sarki amma ba a san shi yana cewa a kawo mai min addu'a ba a kawo da zai mun tofi baya faɗar haka amma yana yi wasu wannan yake nuna lafazin wala ya rukuna din nan bai inganta ba fa inna ruqyatahu nafsuhu wa ghayruhu min jinsi du'a ila nafsihi wa ghayrihi domin yayi wa kansa ruqya ko yayi ma waninsa ruqya yana daga jinsin addu'a ga kansa yana daga jinsin addu'a ga waninsa kamar yadda muka ce rubuya addu'a ce ana yin rubuya da karatun alkur'ani ana yi da addu'o'i ana yi da zikiri ana yi da tasbihi ana yi da kalmomi na addu'o'i masu kyau wa hada ma'murun bihi wannan ko an yi umarni da shi fa innal anbiya kullahum sa'alu Allah wa da'u rubuya addu'a ce addu'a kuma an yi umarnin bayi da su dinga roƙon Allah annabawa gaba ɗayan su su roƙi Allah sun tambaye shi sun roƙe shi kama zakar Allah zalika fi qissati Adam kamar yadda Allah ya ba da labari a cikin kissar annabi Adam cewa yayi addu'a rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله من ظالم كمو من كمو إذا هل بك إيمانا gafara maka yafe mana to zamu zamo daga cikin hasararru kaga wannan addu'a ce annabi Adam shi ya yi ta haka nan annabi Ibrahim a gurare da dama a cikin Qur'ani Allah ya kaito mana addu'o'in sa wa idh yarfa'u Ibrahim Ibrahim qawaida min al-bayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim haka nan rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أدعو إلى دما النبوات النبي موسى عليه السلام ربنا اثبت على أموالهم واشهد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا سبيل سبيل المجرمين to kaga idan annabawa sun yi an umarce su da su kuma sun yi wannan baya nuna kenan yin addu'a yana kore tawakkali wa ma yurwa amma abin da ake ruwaitowa a cikin littattafan tafsirai da dama za ka gani a tafsirin qurtubi a tafsirin bagawi a tafsirin iri iri dai za ka ga irin waɗannan wata ruwaya da ake cewa annal khalil lamma ulqiya fil manjalisi cewa annabi Ibrahim alaihi salam yayin da aka jefa shi cikin majaujawa don a jefa shi cikin wuta kana lahu jibrilu sai mala'ika jibrilu ya zo ya tare shi a hanya kafin majaujawar ta kai kan wutar kana jibrilu ya ce da shi san roki abin da kake so kana wai sai annabi Ibrahim ya ce hasbi min su'ali ilmu bi hali kasancewar Allah ya san halin da da nake ciki wannan ya wadatar da ni ba bukatar in roƙe shi ya isan mun akan in roƙe shi sanin da yayi da halin da nake ciki wai wato annabi Ibrahim alaihi salam sai ya ga addu'a yace ai Allah ya san halin da nake ciki me zan roƙa ibn taymiya yace laysa lahu isnadun ma'ruf wannan magana ba ta da wata tantana sananniya wa huwa batil magana ce ma ta ƙarya ba ta gaskiya ba annabi ibrahim Allah ya gaya mana yayi addu'o'i nan dan me a can yayi addu'o'i kuma anan ya ce hasbi ne su'ali ilmu bi hali dan can a lokacin da yayi addu'ar bai yadda Allah ya san halin da yake ciki bane to dan me yayi addu'a wannan shi zai nuna maka ƙarya ake ba gaskiya bane an rawaito wannan daga kabul ahbar daga kabul ahbar aka samu magana amma wasu gani suke ma kamar manzo Allah ne ya faɗa sai ga ana ta rubuta ta ba waɗanda suka rasa na wannan maganganu kamar sufaye wanda suke ganin yin addu'a ma yana kore tawakkali yin addu'a yana kore tawakkali saboda haka mutum yana cikin bala'i amma sai ce ba zai yi addu'a ba wai ai Allah ya san halin da yake ciki ba sai ya gaya masa ba bal ladhi thabata fi sahihi bari ma wannan maganar ai abin da ya tabbata cikin littafi sahihi wato bukhari an ibn abbas daga abdullahi dan abbas amru hadhihi al-umma annahu qala abdullahi da abbas yace hasbi allah wa ni'mal wakil hasbi allah wa ni'mal wakil allah ya ishe ni kuma allah abin nan shine abin dogara madalla da abin dogara قال ابن عباس ابن عباس يتي قالها ابراهيم حين القي في النار النبي ابراهيم يا فتوى ان الكلمه حسبي الله ونعم الوكيل ya faɗi wannan kalma lokacin da aka yi ƙoƙarin jefa shi a cikin wuta wannan kalma addu'a ce wato abin nan da kuke min Allah shi ne ya isa shi zai kare ni wannan addu'a ce ke komawa komar da al'amarin da yake yi ga Allah amma ba inda yake hasbi min su'ali in hu bi hali cewa hasbi Allah wa ni'mal wakil wannan kalma ita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa qala Muhammadun ina qala lahum an-nas annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yayin da mutane suka zo dan su tsorata dandazan sahabbai da cewa innan na taqaddama ulakum fakhshaw ga mutane can wato kafirai sun yi muku dandazo za su karya ku sun fi ku yawa ku ji tsoron su fa zadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel haka sahabbai haka annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa suka faɗa wa qad ruwiya a wata ruwayar ita ma wacce bata inganta ba anna jibrila jibrila cewa yayi annaka min hajatin kana da wata bukata wato kamar shi zai biya masa bukatar kenan majaujawa ta tafo sai ya tare shi yace akwai wata bukatar da kake da ita sai manzo wai dai annabi ibrahim yace amma ilayka bala a gurin ka dai ba ni da bukata وقد ذكر هذا الإمام أحمد وغيره إمام أحمد يا أمة ونا دوان إمام أحمد أنا نجيك تفسير ابن جرير جرير الطبري لذا معتبر ابن سليمان لذا ولد بشكل ما لمنسى باب ولي إسنادي سيئي زوى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سوى أكا ما أكا انتافه sanin wannan abu ko ma zai yi ba sai ta hanyar isnadi ingantacce zuwa ga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam أما وأما سؤال الخليل لربه عز وجل فهذا مذكور في القرآن بغير موضعه أما النبي إبراهيم بدأ لين الله يروي أن مدعو كثير سيكي وأن مغناتي لأك أنبشيت أقول عليه لدامة في القرآن فكيف يقول حسبي من سؤالي إنه بحالي ويقول لا أظن أغير من وياتي sanin sa da halin da nake ciki ya wadatar da ni ba sai na roƙe shi ba wallahu bi kulli shay'in alim ai Allah ya san komai dan me can yayin roƙon can ma ai Allah ya san halin da yake ciki rabbana rabbi inni asqatu min dhurriyyati bi ghairi ghairi bi zar'in Allah bai san inda kai ba ba shi yake kai su can ba kamar da haka yake ta roƙo وقد أمر العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه Allah ya umarci bayi su bauta wa Allah su bauta masa su dogara gare shi su tambaye shi bukatu su لأنه سبحانه جعل هذه الأمور أسبابا لما يرتبه عليها من كتابة العابدين ألا يرسن ودن قبوه أجمع الآية بوتا متى دلوغرو غريشي da tambayar sabukata Allah ya sanya duk waɗannan abubuwa su zama sabubba ga abin da Allah madaukakin sarki zai shimfiɗa akan wannan sabubba ne ya ta kan kama waɗanda suka yi bauta ko ya ta ko ya an samu waɗanda suka roƙe shi suka tambaye shi bukatun shi Allah ya sanya wannan sababi ne kawai tsari ne ya san da bukatarka ya san kana son lada yana iya yi maka haka kawai yana iya amsa maka bukatar ka baka roke shi ba amma sai ya sanya wannan abubuwa ya ce ka bauta mu idan ka bauta mu akan wannan bautan ni kuma zan shimfiɗa maka ladan ka roke ni ka tambaye ni bukatar ka wannan roƙon naka shine tsani na in biya maka bukatar ka haka Allah ya ga dama haka ya tsara haka yake so a yi وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه ألا يا كومي أبي ساكيك من يد سكي komai ya san shi ba shi ya halitta abubuwan ba ba shi ya halicce su ba wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna da ku da aikin da duk kuke Allah ne ya halitta ya halicce ku saboda haka akwai wani abin da ya goyi gare shi ashe kenan ana masa bukatunka ba yana nuna bai san abin da kake ciki ba bai san halin da kake ciki ba yin wannan addu'a ita kanta ibada ce ودعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ku roƙe ni in amsa muku waɗanda suke girman kai game da bautata mu kaga ya ce ku roƙe ni sai ce wanda suke girman kai game da bauta mu dan ya nuna maka cewa addu'a da yake kai ibada in ka ce ba za ka yi ba to girman kai kake yi kenan baka bukatar komai a gurin Allah ko kuma baka bukatar bautata wa Allah kuma yin haka zai ja ka zuwa ga shiga jahannama kana kaskantacce Allah kiyaye yace wa huwa subhanahu ya'lamu al-ashya'a ala ma hiya alayhi Allah ya san abubuwa ala ashiya'a ya'lamu al-ashya'a ala ma hiya alayhi ya san abubuwa a bisa yadda hakikanin su suke fa ilmuhu bi anna hadha muhtajun أو هذا مذنب لا ينافي أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار ويأمر هذا بالدعاء وغيره من الأسباب التي تصطدم حاجته kasancewar Allah madaukakin sarki ya san wane mai bukata ne ko kuma ya san wane mai laifi ne wannan baya kore yayi umarni da da atuba baya kore ya umarci wannan mai laifi da cewa ya tuba duk da ya san yayi laifi yana iya yafe masa amma sai ce ka tuba ya ce ka yi istighfari wa ya amura hadha bid du'a'i wa ghairihi ya san wancan mai bukata ne amma duk da haka wannan sanin nashi baya kore ya umarce shi da cewa ya yi addu'a ko wani addu'a daga cikin al'amuran waɗanda ta hanyar su ake biyan bukatu kama ya amuru kama ya amuru hadha bil ibadati wa ta'a allati biha yunalu karamatu yanalu karamatahu kamar yadda zai umarci wannan shi kuma ya ce ka bauta mun saboda ta hanyar bauta wa dan Allah din nan ne zai samu karamar ubangiji ibn tayyiya ya ce walakin al-abd قد يكون مأمورا في بعض الأوقات بما هو أفضل من الدعاء أو lokaci bawa akan yi umartarsa a wasu lokuta ya yi a wasu ayyukan da sun fi addu'ar falala kamar ruwan hadisi kamar yadda aka rawaito a cikin wani hadisi من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي ما أعطي السائلين وندا أنبتونا يشغل تدشي غفر الروقونا sai in bashi fiye da abin da nake bawa masu roƙo wannan hadisi ne bai hadisin bai inganta ba wa fi tirmidhi an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shaghalahu qira'atu qur'an an dhikri wa mas'alati wanda karatun qur'ani ya shagaltar da shi ga barin ambatona da barin roƙona a baito wa afdala ma wa sa'ilina zan bashi fiye da abin da nake bawa masu roƙona wannan ma hadisin bai inganta ba saboda haka duk wannan maganar ta tashi daga aiki
وأفضل العبادات المدينة الصلاة وفيها القراءة والذكر والدعاء وكل وكل واحد في موضعه معمول به وفي قيام بعد الاستسلام إلى القرآن وفي الركوع والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر بالتسبيح والذكر وفيها في هذا الأمور بالدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في هذه الصلاة ويأمرها بذلك والدعاء بالسجود حقا معروف به ويجوز الدعاء بالقيام ايضا وفي الركوع ولسان الدين في القراءة والذكر أفضل فالمقصود أن يقال العبد لربه السؤال المسلول حسن المعمول وقد كان القدير وغيره كان القدير وغيره قال تعالى عنه وربنا إني أحسنت من ذريتي والدتين بذاء عند بيتك المحرم ربنا يقيم الصلاة فاجعلنا في سبيل الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إذا تعلم ما نكفر ما نؤمن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الجبال إسماعيل والإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رضيت عنه مقيم الصلاة ومن المسلمين ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولكل يوم يكون حسابا وقال تعالى وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذكرنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وكذلك دعاء المؤمن لأخيه الحسن المعمول به وقد ثبت في صحيح عن أبي الأبداع عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكان الله به ملكا إلا ما دعا لأخيه بدعوة قال الملك كان الملك قال ما هم موكل آمن ولا تمل ولا تمل أنا مثل ما دعوت إلى أبيك ابن تيمية وأفضل العبادات البدنية الصلاة ما في فيتير عبادة أكيه دقنقر جكي إتتي صلى sallah ita ce ibadar da ta fi kowace fifiko cikin ibadan da ake yin su da gangan jiki wa fiha alqira'atu wa dhikru wa du'a a cikin sallah akwai karanta alqur'ani akwai zikiri akwai addu'a wa kullu wahidin fi mawqinihi ma'murun bihi kowane abu daga cikin abubuwan nan da ya ambata guda uku a bigiran sato an yi umarni da shi an yi umarni da karatun qur'ani inda aka ce ka karanta qur'ani cikin sallah an yi umarni da tasbihi inda aka ce kai tasbihi a cikin sallah shi ne zikiri din an yi umarni da addu'a inda aka yadda kai addu'a a cikin sallah fa fil qiyam ba'da al-istiftahi yaqra'u al-qur'an idan ka tsaya a sallah bayan kai addu'ar du'aul istiftah addu'ar bude sallah to shikenan sai ka karanta al-qur'ani wa fil ruku'i was sujudi a cikin ruku'i da sujjada yunha an qira'atul qur'an an hana ka ka karanta alqur'ani a cikin ruku'u a da sujjada wa yu'maru bit tasbih wa dhikri an umarce ka kai tasbihi da zikiri wannan afafi ne afafun aqsu bayan ne tasbihi shine zikiri سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى وفي آخرها يؤمر بالدعاء أكرشان سنة أن أمرشيك كي الدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في آخر الصلاة ويأمر بذلك kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake addu'a a ƙarshen sallah kuma yake yin umarni da ayi addu'a a ƙarshen sallah yake cewa summa li yatakhayyar min addu'a ya ajabahu bayan ka gama tanya ka zabi addu'ar da ta fi ka musamman addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wa sallam aka rawaito yana yi ka zabi wacce ta fi baka sha'awa daga ciki ka yi ta a ƙarshen tanya bayan ka gama salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam والدعاء في السجود haka nan addu'a a cikin sujjada hasanun ma'murun bihi abu ne kyakkyawa da aka yi umarni da shi wa yajuzu du'a fi qiyam aidan haka nan lokacin da kake tsaye kana karatun qur'ani an halatta ya halatta da an halatta maka addu'a musamman a sallar nafila a sallar nafila ya tabbata cewa a aiki sallallahu alaihi wasallama idan ya karanta qur'ani duk sanda ya zo kan wata aya ta rahama sai ya tsaya ya roki Allah wannan rahama din in ya zo kan wata aya da take magana akan azaba sai ya tsaya ya roƙi Allah ya tsare shi wannan azaba din wannan ya tabbata amma fi salatin nabi fi salatin dai ba fi salati al-fard da kada ka ji kana yi wa mutane sallah ta farilla da ka gangaro kan wata ayar rama ko mu ji ka yi ka kama wasu addu'o'inka kuma ka ci gaba can ka zo kan wata aya ta azaba ka yi shiru kuma ba mu san me kake yi ba wannan bai tabbata cewa yana yin su a farilla ba ya tabbata yana yin wannan ne a qiyamul layli sallar dare wacce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a galibin rayuwarsa ya yi ta ne shi kadai ba cikin jam'i ba wajen rukuri haka nan a cikin rukuri wa in kana jinsul qira'ati wa dhikri afdal duk da cewa ka kai karatu a lokacin da kake tsaye ka yi zikiri wato tasbihi lokacin da kake cikin ruku'u wannan afdalu shi aka fi zaba maka to an hana karanta qur'ani a cikin ruku'u duk da cewa karatun qur'ani ibada ne amma sai aka ce idan ka yi ruku'u kada ka karanta qur'ani manzo Allah sai ya hana to irin wannan ne yake nuna cewa ai ba duk abin da yake ma'murun bihi ya kuma ma'murun bihi fi kulli makan ba wasu suna da suna wato kuskure a irin wannan musamman abin da ya shafi sallah yanzu ana sallah da an ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato ma ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum sallallahu alaihi wasallam idan ka ce saboda me sai ce manzo Allah ne ce ayi salatu zan bace sunanta na'am ya faɗa haka amma sallah ka sani wata ibada ce da take da wata hari'a da take da wata sifa da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya karantar yace haka yake so ayi sallu kamar aikin musulmi haka yadda kuka ga nayi din haka za ku yi kada ku kara kada ku tattaba wasu abu ku zubar yadda kuka ga nayi din haka za ku shi yasa malamai suka tashi wato tarifin sallah a littattafai su suke maka sallah wani aiki ne da aka shar'anta a cikin a wani lokaci sananne a cikin wata hai'a sananniya wacce take farawa da takbira take karewa da sallama wato ba abu ne wanda yake kawai yadda ka ga dama ka cusa ka rage kara ka rage babu wata ka'ida ba don haka ko da an umarce ka kai salati a wajen sallah babu inda ka samu umarni ko cewa ana yi kun ga ai hadisin muawiya muawiya ibn al-hakam as-sulami yayin da yazo yana sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sabo ya tishawa yace yarhamukallah hada shay'un ma'murun bi musari da sana idan mutum ya yi shawa ya gode Allah ka ce yarhamukallah amma an ce ayi a cikin sallah ba a ce ayi ba al'asulu shi ne a bar sallah a bisa hay'a da ta zo kada a ƙara komai ta inna ne ya ce a iya yi an gane ko to da yayi sabai suka yi ta mata inkari manzo Allah da an gama ya ce wannan abu da kai bai dace ba kai shi a sallah kaga an ita sallah tana da hay'a ko da abu kuwa mashru' ne a wajen sallah ba ka yi shi a cikin sallah sai da umarni haka babu zikirin da ya kai karatun Qur'ani amma annabi yace in an yi ruku'u fa amma ruku'u fa an dubu bin rabb sai ku ta sai ku ta tasbih subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim yace fal maqsud yace a takaice dai abin da yake so ya kai gare shi ana su'al al abd li rabbih li rabbih as-su'al al mashru' hasanun ma'mur bawa ya roki ubangijinsa ya tambayi ubangijinsa tambayar da ya shar'anta aka shar'anta ya yi ta shar'anta ya da ita wani abu ne mai kyau kuma wani abu ne da aka yi umarni da shi wa kan ta'ala al-khalil wa ghayruhu annabi ibrahim khalilur rahman badadai ubangiji ya roki Allah wa ghayruhu wani annabi ibrahim ma cikin annabawa shi ma ya roki Allah قال تعالى عنه الله يا باب الأباري كما النبي إبراهيم يتي ينا تيوى ربنا إني أسكبت من ذريتي بواد غير ذي درع يا أبيجي لا توكر ده وانا ساشي نذريتا ولا ساشي نإيالينا أولي ذاتي وان باب شوكا أتكي وان ديك أبو شيكي تيو عند بيتك المحرم أولا تاكن كم مهرمشي ربنا بألفرما ربنا ليقيم الصلاة يا أبيجي لا أجيس أولو وانا تاكي بألفرما دومين سبعية تسلع faj'al afidatan minan nasi tahu ilayhi ka sanya zukata na mutane suna kwadayi zuwa kwadayin zuwa gare su wato ka sanya mutane su zan suna kwadayin zuwa wannan guri duk da yadda yake babu ni'ima a wannan guri babu albarkatun kasa babu arzikin karkashin kasa ya Allah ka sanya mutane kuma suna sha'awar zuwa wannan guri warzuqhum minas samarati dan zaka ga mutane duk inda musulmi yake sha'awa yake je can tun ma lokacin gurin yana bushe kayan babu komai azaba ake sha ruwa idan za a ɗauko ta yi tafiyar mulamunai kafin a samu ruwa ni da wayona na san wannan ma'aikin sai sun yi tafiya sama da kilomita goma su ɗauko ruwa a lokacin babu ruwa a wannan lokaci kamar yadda shakku umar sunna da yake gaya mana ya ce mutanen madina da mutanen maka Allah Allah suke shekara ta zagoro saboda alhazai za su zo su ba su kyauta su yi musu kyauta su samu abin da za su ci Allah Allah suke shekara ta zagoro ya ce mutane su zan suna kwaɗayin zuwa wannan guri duk da yadda yake babu ni'ima a wannan guri babu albarkatun ƙasa babu arzikin ƙarƙashin ƙasa ya Allah ka sanya mutane kuma suna sha'awar zuwa wannan guri warzuqhum min as-samarati dan zaka ga mutane duk inda musulmi yake sha'awa yake yi can tun ma lokacin gurin yana bushe kayan babu komai azaba ake sha ruwa idan za a ɗauko sai an yi tafiyar mulamunai kafin a samu ruwa ni da wayona na san wannan mahaifin mu sai sun yi tafiya sama da kilomita goma su ɗauko ruwa a ka lokacin babu ruwa a wannan lokaci kamar yadda shekku umar sunnati yake gaya mana ya ce mutanen madina da mutanen maka allah allah suke shekara ta zagayo saboda alhazai za su zo su ba su kyauta su yi musu kyauta su samu abin da za su ci allah allah suke shekara ta zagayo ya ce musamman mutanen najeriya in sun je can suna zuwa da kyaututtuka da yawa don su kai mutanen maka da mutanen madina yanzu daga tare za ka kawo kyautar ka kawo mutane abubuwa sun juye ya ce allah allah suke da a wancan lokacin najeriya tana cikin ganiyar arzikinta sai dai su ba ma wasu su kuma a wancan lokacin suna cikin ganiyar talauci duk da cewa an fara gano man fetur sun amma sun sa arna din da suka fara gano man fetur sun kafin su fara bari su dan fara mora sai sun gama gina kansu kaga sai da aka yi shekara da shekaru suna cikin bakar wahala da bakin talauci malamin mu Sheikh Muhammad Zarban yana gaya mana yace ya san san da mahaifinsa Eritrea suke zuwa da ƙasar Habasha kirani daga kudancin mamlaka kudancin Saudiya da yake mutumin Biljarashi wani gari a can kudancin Saudiya yace daga nan iyayensu suke zuwa kirani ƙasar Ethiopia yanzu kun ga ƙasar Ethiopia yin wa'azi idan ana maganar inda ake yunwa a duniya sai a hasko maka nan kasar kusan cikin yunwa suke babu inda za ka ga ana maganar yunwa kamar nan kasar cewa ga kasa ce da gwamnati da komai ci ma can ake zuwa na karanta a cikin wani littafi na wani ba wai wani lokaci bane da dade yace a wancan lokacin kusan idan mutum rashin lafiya ta kama shi yana ana bukatar sai an yi operation sai dai a je asmara ko za asmara babban birnin eritrea can ake zuwa yanzu kuma kaga can ake can suke kawai taimakon dabino da waye da tufafi da bargo da waye su babu asibiti duk inda za a yi maka aikin tiyata a saudiya kaka a irin 1940 din nan babu wato in kana karanta abin sai kaga duk gurin kasar arzikin ba ta dade ba ba ta dade ba ce a lokacin sai an tafi kasar asmara sannan ne za a je sannan ne ake iya yi ma mutum tiyata amma duk saudiya babu sarki abdulaziz yake cewa a garin makka gaba ɗaya daga jidda har zuwa makka gaba ɗaya bai da masaukin baki idan ya yi wani bakon shugaba shugaban wata kasa sai dai a ari gidan muhammad nasir uban Umar Muhammad Muhammad Nasif wani mai kuɗi a Jidda gidan wannan mai kuɗi din ake kai bako ya sauka na sarki Abdul Aziz uban waɗannan sarakunan ne ba ya da masaukin baki ba to yanzu ga shi da Allah ya yi wa ƙasar annabi annabi Ibrahim ya addu'a wa zuqu min as-samarati la'annahum yashkurun duk da yadda take a haka din mutane so ake a ciki jama'a suka bar kasashen su iyayenmu da garar duk suka tafi lokacin ana morewa kasar ana cin ganiyar arzikin kasar ba irin yanzu ba da talauta talauci ya bai ko ina da ina yana gudana kamar kamar gudanar ruwa amma duk da haka a wannan lokacin can ake zuwa a tare mutum ya ce zai je yi jiwari ko da masallacin maka ko da masallacin madina da dama aka samu bare bari fulani hausawa jinsi daban-daban suka je suka tare a da aka yi arziki kuma aka samu kuɗi sai ake ta koro kuma warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun ka ba su arziki na 'ya'yan itatuwa domin su gode maka ka je ka ga yadda kasar maka kasar saudiya take ba a samun ruwan sama ba kasa ce wacce ake shuke-shuke ba domin kasa ce mai sahara da duwar wasu amma kayan marmari da zaka gani a can kai a kasar ka irin wannan da ake tama mako ruwa ga shi nan duk shekara ga kasar shuka nan ko ina ba ka taba ganin irin sa ba kasar ka wani za a kai musu daga taki wani daga Siriya wani daga kasashen turai ba mu ma daga nan da an samu wasu suka fara kai mangwaro sai aka samu wasu kai damfara kasar ɗan Najeriya an lalata mu komai aka fara ɗan Najeriya sai an daina an samu wasu sun fara kai mangwaro irin kula kulan nan sun haɗa kai da wasu laraba ana kai mangwaro kuma suna samun kuɗi sosai kawai wani wani wani karan da aka tashi sai aka cika buhuna da duwatsu kawai aka loda aka ji aka ana buɗa ga wasu gwangwana gwanai da duwatsu da wani kwallaye da waye nan suka ce ba za su kara hulɗa da 'yan Najeriya kan ba. Ai, ɗan Najeriya, ɗan Najeriya, ɗan Najeriya mugu ne, illa man rahima rabba. إلا من رحم ربك وقليل ما هم yace rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin ya ubangiji ka san abin da muke koyewa ka san abin da muke bayyanawa duk da ya ce ya san amma kuma yana gaya masa wa ma yakhfa 'ala Allah min shay'in fil ardi wa la fis sama'i babu wani abu da yake koyuwa ga Allah a cikin sama ne ko a ƙasa alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-jibali isma'il godiya ta tabbata ga Allah wanda ya min kyautar Isma'ila duk da na girma na daina haihuwa amma kuma ya bani haihuwa na samu annabi na samu ɗana Isma'il wa Ishaq na samu ɗana Ishaq inna rabbi la sami'u du'a lalle ubangiji na ashe lalle mai jin addu'a ne rabbi ja'alni muqima salati ya ubangiji ka sanya ni mai tsayar da sallah a lokacin ta da haƙoƙinta wa min zurriyati haka nan daga cikin zurriyata rabbana wa taqabbal du'a ya ubangiji ka karbi wannan addu'a tawa rabbana ighfir li wa liwalidayya ya ubangiji kai min gafara ni da mahaifana biyu wa lil mu'minina da sauran mu'minai duka yawma yaqumul hisab ranar da bincike zai tsaya haka nan Allah madaukakin sarki yake gaya mana wata addu'a ta annabi Ibrahim yace wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bayt lokacin da annabi Ibrahim yake sanya harsashin gina dakin Ka'aba wa Isma'ilu shi da dansa annabi Isma'il suna addu'a suna cewa rabbana taqabbal minna ya ubangiji mu ka karba mana addu'an mu innaka anta samika ka karba mana wannan aiki namu innaka ba wai wani lokaci bane da dade yace a wancan lokacin kusan idan mutum rashin lafiya ta kama shi yana ana bukata sai an yi operation sai dai a je asmara ko za asmara babban birnin eritrea can ake zuwa yanzu kuma kaga can ake can suke kai wato makon dabino da waye da kudafi da bargo da waye shi babu asibiti duk inda za a yi maka aikin tiyata a saudiya kaka a irin 1940 din nan babu wato in kana karanta abin sai ka ga duk gurin kasar arzikin ba ta daɗe ba ba ta daɗe ba ce a lokacin sai an tafi kasar asmar sannan ne za a je can ne ake iya yi wa mutum tiyata amma duk saudiya babu sarki abdulaziz yake cewa a garin makka gaba ɗaya daga jidda har zuwa makka gaba ɗaya bai da masaukin baki idan yayi wani bakon shugaba shugaban wata kasa sai dai a ari gidan muhammad nasir uban Umar Muhammad Muhammad Nasir wani mai kuɗi a Jidda gidan wannan mai kuɗi din ake kai ba ko ya sauka na sarki Abdul Aziz uban waɗannan sarakunan ne ba ya da masaukin baki ba to yanzu ga shi da Allah ya yi wa ƙasar annabi annabi Ibrahim ya yi addu'a wa zuqu min as-samarati la'annahum yashkurun duk da yadda take a haka din mutane so ake a tafi jama'a suka bar kasashen su iyayenmu da garar duk suka tafi lokacin ana morewa kasar ana cin ganiyar arzikin kasar ba irin yanzu ba da talauci ya bayyana ko ina da ina yana gudana kamar kamar gudanar ruwa amma duk da haka a wannan lokacin can ake zuwa a tare mutum ya ce zai je ya yi juwari ko da masallacin maka ko da masallacin madina da dama aka samu bare bari fulani hausawa su daban-daban suka je suka tare a ciki da aka yi arziki kuma aka samu kuɗi sai ake ta koro da kuma. warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun ka ba su arziki na 'ya'yan itatuwa domin su gode maka ka je ka ga yadda kasar maka kasar Saudiya take ba a samun ruwan sama ba kasa ce wacce ake shuke-shuke ba domin kasa ce mai sahara da duwar wasu amma kayan marmari da za ka gani a can kai a ƙasar ka irin wannan da ake ta ma mako ruwa ga shi nan duk shekara ga ƙasar shuka nan ko ina ba ka taɓa ganin irin ta ba a ƙasar ka wani za a kai musu daga taki wani daga siriya wani daga ƙasashen turai ba mu ma daga nan da an samu wasu suka fara kai mangoro ya ka samu wasu kai damfara kasar ɗan Najeriya an lalata mu komai aka fara ɗan Najeriya sai an daina an samu wasu sun fara kai mangwaro irin kula kulan nan sun haɗa kai da wasu laraba ana kai mangwaro kuma suna samun kuɗi sosai kawai wani wani wani karan da aka tashi sai aka cika buhuna da duwatsu kawai aka loda aka ji ana buɗa ga wasu gwangwana wanai da duwatsu da wani tsallaye da waye nan suka ce ba za su kara hulɗa da 'yan Najeriya kan wannan. ai dan Najeriya dan Najeriya dan Najeriya mugu ne illa man rahima rabbuk illa man rahima rabbuk wa qalilun ma yace rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin ya ubangiji ka san abin da muke koyewa ka san abin da muke bayyanawa duk da ya ce ya sani amma kuma yana gaya masa وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء باب ولا ابو da yake tsoro ga Allah a cikin sama ne ko a ƙasa الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل godiya ta tabbata ga Allah wanda ya min kyautar Isma'il duk da na girma na daina haihuwa amma kuma ya bani haihuwa na samu annabi na samu dana Isma'il wa ishaqa na samu dana ishaq inna rabbi la sami'u du'a lalle ubangiji na ashe lalle mai jin addu'a ne rabbi ja'alni muqima salati ya ubangiji ka sanya ni mai tsayar da sallah a lokacin ta da haƙoƙinta wa min zurriyati haka nan daga cikin zurriyata ربنا وتقبل دعاء يا أبنجي تكرر ربنا اغفر لي ولوالدي يا أبنجي كيمن غفراني جماعة فانا بيو وللمؤمنين لسوى المؤمنين بك يقوم الحساب لا ندى بنتكي زي سيا hakanan Allah madaukakin sarki yake gaya mana wata addu'a ta Annabi Ibrahim yace wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaid min al-bayt lokacin da Annabi Ibrahim yake sanya halkashin gina dakin Kaaba wa Isma'il shi da ɗansa Annabi Isma'il suna addu'a suna cewa rabbana taqabbal minna ya ubangiji mu ka karba mana addu'an mu innaka anta sami ka karba mana wannan aiki namu innaka anta anta samiul alim lalle kai kai ne mai yawan ji mai yawan sani rabbana waj'alna muslimain laka ya ubangiji ka sanya mu masu saduda masu mika wuya gare ka ya Allah wa min zurriyyatina da mu da zurriyyar mu da ƴaƴan mu gaba daya ka sanya mu ummatan al'umma ce muslimatan naka ne mika wuya gare ka wa arina manasikana ka nuna mana guraren ibadunmu wa tub alaina ka yafe mana laifukanmu innaka antat tawwabur rahim lalle Allah kai ne mai yawan karɓar tuba mai yawan jin kai rabbana ya ubangiji mu wa ba'athihim rasulan ka aika musu da wani manzo a cikin su minhum wanda yake daga jinsin su yatlu alaihim ayatika da zai ka karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana sanar da su littafi da hikima ita ce sunna wa yuzakkihim kuma yana tarbiyyar su innaka antal azizul hakim lalle kai kai ne gagara ba dogoni mai hikima addu'a ce yayi da shi da ɗansa annabi Ismail duk da ya ce Allah ya san abin da yake zuciyarsu ya san abin da suke boyewa suna bayyanawa ashe kaga waccan magana da aka jingina aka jingina masa aka ce ya faɗa ba gaskiya ba ce musamman ma ba wani sanadin da za a iya karantowa a koro shi wanda ya dangane da annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa shi ya faɗi wannan hasbi min su'ali ilmuhu bi hali wannan hadisi ne mara kyau bai inganta ba وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به هكذا المسلمين وأبوانس المسلمين الدعاء أبني ميتو كما أن يؤمر لي لين هكا وقد ثبت في الصحيح عن أبي الدرداء يا ثبت في حديثي صحيح وند بخاري وند مسلم يرويته دعا أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى سواه ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب باب ولمسلم لزي ودن أوانس الدعاء أبايا إدرتا illa wakkala Allah bihi malakan face Allah ya wakilta wani mala'ika tare da wannan mutum mai addu'a kullama da ali akhihi bi da'watin duk lokacin da ya wa dan uwansa addu'a kana al malakul muwakkal bihi sai wannan mala'ika da Allah ya wakilta tare da shi ya rika cewa amin Allah ya karba addu'ar ka wa laka bi mithlin kai ma Allah ya baka kusancin abin da ka roka mata to kaga kai kai masa addu'a wannan addu'a kai ne kai amma kai wacce ra'ayi maka mala'ika ne zai maka saboda kai ka fi samun ta goma shi yin wannan addu'a sama da shi yadda ta kuma kai samu duk da cewa shi ya samu kalmar ami da mala'ika ya faɗa ai bi misli ma da auta li akhika wato kai ma Allah ya baka kwatan kwace irin abin da ka roƙa wa dan uwanka to in kai masa mummunan addu'a fa sai Allah ka karya shi Allah ka kwace abin nan da ka bashi ka bani idan mala'ika ya ce kai ma Allah ya kwace ba shi dawa za ka saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya yi umarni ga musulmi ya yi wa ɗan uwansa addu'a idan ma ya haka shi ma mala'ika da Allah maɗaukakin sarki zai wakilta masa zai rika yi masa addu'a bayan ya ce amin akan addu'a da ya yi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ba mu gamdakatar Allah madaukakin sarki ya sa abin da muka faɗa ya zan mai amfani gare mu ya ba mu fahimtar sa ya ba mu ikon aiki da shi ya nuna mana kuskuren mu ya ba mu ikon gyarawa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in cewa waɗanda suke neman a ba su magani idan ba su da bayan lafiya wannan ma yana cikin walayar sarkona baya ciki abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi akan su zaka takaita kada ka faɗa da abun a ce har neman magani ma kada a nema abinda aka faɗa alkayu da kuma alistirqa neman a yi maka rukuya sannan kuma aka kole at-tatayyur wanda daman shi haramun ne sauran halal ne amma shi a tabayyur daman haram ne wato canfi canfi da larabawa suke da tsuntsaye kowane irin canfi ma haramun ne don haka abin da ya shafi magani don Allah sallallahu alaihi wasallam ta dawo ibadallah ya ku bayan Allah ku nemi magani fa inna Allah lam yanzil da'an illa anzala lahu dawa'an Allah bai saukar da wata cuta ba face ya saukar mata da magani don haka kada a fada shi wannan hadisi salatin annabi yana wajaba ne duk inda aka kira sunan shi ko kuma sau ɗaya ne yake wajaba wasu malamai da dama sun ce alwajibu marratan wahida fi umrika sau ɗaya a rayuwarka wajibi ne sauran kuma duk sunna ne musahabi ne amma abin da ya inganta shine duk sanda aka ambaci sunansa akwai bambanci tsakanin ambatan sunansa da sifarsa da aikinsa sunansa ya fito karara an gane ku to a lokacin matukar kana fadaki ba a gafale ba kana mai sauraro mustame ba same ba akwai bambanci tsakanin mustame da same akwai wanda wucewa zai abin ya fado kunnensa ba tare da ya ankara ba akwai wanda dama ya zauna ne sauraro wanda ya zauna sauraro in har sunan zai fito to yana da kyau ya talati yana da kyau albakhilu man zukirtu indahu wa lam yusalli alayhi marowaci shine wanda aka ambace shi aka ambace ni a wajensa yana gurin kuma bai yi talati ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in lalas menene lalas kamar tsakiya ne kamar yadda ake tsakiya da wuta ake yi kaga tsakiya da yaki tsakiya ma ba ku sani ba kai ba wuce ne ba wuce ne dan kwanan nan ke ko ka samu wani wanda yake ka tambayi kowa ya zai iya ga mutum ne idan idan idan an yanke wa mutum hannu ko na haddi akan sa a hannun a wuta a mai ko a wuta dan a ginin ya tsaya wannan ake kira lalat lokacin da aka yi rauni jini yana zuba ya tsayawa to aka yi wannan lalat shine shine abin da suke an gane a yi amfani da wuta wajen tsayar da gudanar jini wani yana cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi inkari ga muawiya ibn al-hakam sulami yayin da ya mayar wa da mai atishawa ya ce da shi ya rahamukallah amma bai yi inkari ga shi mai atishawar da ya ce alhamdulillahi ba na cewa ya gaya maka mai atishawar ya ce alhamdulillahi ka ji na faɗa ba hadisin bai ce mai atishawar ya ce alhamdulillahi ba waye kabul ahbar kabul ahbar tabi'i ne daga cikin tabi'ai asalinsa bai yahude ne ya musulunta ya shiga musulunci a lokacin tabi a lokacin sahabbai ya kasance ya yi karatu mai yawa a cikin littattafan yahudu da nasara ya karanta littattafan su don haka ya shiga musulunci daga baya to a wajensa da dama daga wasu daga cikin sahabbai sun san zauna sun san saurari wasu abubuwa na kissoshin ahlul kitabi a wajensa wannan ya sa wasu suka rika sukansa amma abubuwan da ake tarwaitowa dangane da shi na suka ba gaskiya ba ne wani yana cewa ka nemi dan uwanka ya taimaka maka da addu'a saboda wata bukatar ka yana daga cikin istirqa baya daga ciki kuma da istirqa shine tofi tawaida a ammu min addu'a al-ruqya a ammu min addu'a an gane ko addu'a nau'i ne a abinan suna ne da ya kunshi rukuya ya kunshi abubuwa da yawa rukuya wani nau'i ne daga cikin addu'a shine to bishe ta za karanta qur'ani kawai ka yi ta ba wai lalle sai ayar da ta kunshi addu'a ba ka iya karanta fatiha ka iya karanta qul ya ayyuhal kafirun ka iya karanta mu'awwidatayn ka iya karanta duk wani sashi na alqur'ani kai kai rukuya ba lalle ne sai ayar kun kunshi addu'a ba an fahimta ka iya yin rukuya da tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar aka yi rukuya da tasbihi da ta wannan ba addu'a ba haka rukuya a amu abin nan addu'a a amu min rukuya rukuya jinsi ne daga cikin jinsin addu'a saboda haka in an ce ba a neman rukuya ba shi yake nuna ba za a yi addu'a ba za ka iya neman addu'a daga ɗan uwanka amma ka yi da kanka wannan yana da kyau ko da ɗan uwan naka zai yi maka ka yi da kanka yana da kyau domin ita kanta addu'a din ibada ce kada ka wadatu ga barin wannan yin ibada din ta ce kai kullum sai dai ka wakilta wani ya maka kai ka koma gefe ba daidai bane ya zo cikin hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa iyalan wata mata da shaitan ya shafa yace halattar kai kullaha ba ku nemo mata mai rukuya ba to yaya ya umarci su nema mata mai rukuya wa yace maka kada a nema mata mai rukuya abinda aka ce kada ita ta nema an yi wannan gari ina jin ka rubuta tambayar ka tun kafin mu gama bayani ita kada ta nema amma da an nema mata wani abu ne daban ko an zo an yi mata ba tare da ta nema ba wannan baya shiga cikin hadisi an gane ko wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi